سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da kuwa cewa mu ta iso wannan rana ta litinin yau 21 ga watan zulqa'ada shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 19 ga watan maris shekara ta 2025 miladiyya mun sake haduwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib wanda yake nan gandun Wambai cikin garin Azhar ya ci gaba da darasin da muke yi a wannan littafi na Adda'u wad-Dawa na Allamatu Sheikh a Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka yana batu cikin wani fasali da aka kira shi awqatul ijaba can mun yi gaba dai nan ne muka tsaya a cikinsa ko? Wato an ya mun tsaya kan wani hadisi wanda ya zo cikin jami'ar Turmuzi da kuma sayiwal hakim daga Sa'ad ibn Abi Waqqas annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa da awatu zinnun idza da'a idda'a wa huwa fi batni al-hut addu'a zannun shine annabi Yunus alaihi salam a lokacin da ya roki Allah subhanahu wataala alhali yana cikin cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kamar yadda yazo a cikin suratul anbiya hadisin yace innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lahu wani musulmi ba zai taba roƙon Allah da wannan lafazin ba face sai Allah ta'ala ya amsa masa mun ji cewa hadisi ne wanda yake sahih a bisa hukuncin da Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu yayi qala Tirmidhi shi ma Abu Isa marwayacin hadisi ya ce hadisin sahih nan ne inda muka tsaya zamu ci gaba insha Allah yace wa fi mustadrakil hakim haka ne yazo a cikin mustadrak ta Imam Hakim rahimahullah aidan من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم daga dai hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ala ukhbirukum bi shay'in idza nazala bi rajulin amrun muhimmun fada'a bihi yufarriju Allahu anhu ya'ni du'a adhinnun yazo cikin mustadrak annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bana ba ku labari da wani abu ba idan mutum yayi roki Allah ta'ala da shi wato idza nazala bi rajulin amrun muhimmun wani al'amari muhimmi ya afkawa mutum musiba ne ko abin da ya kama da haka fada abihi sai roki Allah da wannan lafazin yafarjillahu anhu Allah zai kwaranye masa wato shine yace ya'ani du'a azinnun mai ruwaya yace wato annabi na ishara kenan zuwa ga addu'a ta annabi Yunus alaihi salam ita dai ne waccan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin saboda kamar kuzza waɗanda suke na sallama ma Allah tattaɓe ma Ubangiji duk abin da bai dace da shi ba, yadda da laifi, wato da kuma. Don haka lafazi ne wanda mutum zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da shi, Allah maɗaukaki zai yaye masa. وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هل إلو يزودي أتك مستدرك حاكم عنه أنه كينا لك ساعة دي دومون حديثا سأكي قراروها annahu cewa shi dan sami annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul ya ji manzon Allah tsira da mace su tabbata a gare shi alhali annabi yana faɗin hal adullukum ala ismillahi al'azam bana nusar da ku zuwa ga ismullahi al'azam ba du'a yunus sai ce ita ce addu'ar yunusa wace ce addu'ar yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya manzan Allah hal kanat li yunusa khassa shin wannan addu'ar da Yunus ne shi kadai fa qala sai yace masa ala tasma' qawlahu shin baka ji fadin sa bane shi Allah sai yace fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi sai muka amsa masa shi wa kenan shi Yunus wa najjaynahu min al-ghammi muka kubutar da shi daga wannan takaicin wa kadhalika nunjil mu'minin ai kaman haka muke tserar da dukkan mu'minai ma wato ayat ta nuna kaman yadda Allah ya kubutar da zannun a dalilin wannan sallama wanda yayi to haka nan duk wanda ya fada cikin wata wahala yayi irin sallamawar da zannun yayi to Allah ta'ala zai kubutar da shi daga cikin musibar da ya fada alƙawari ne kenan fa ayyuma muslimin da abiha hadisin ya ci gaba da cewa duk wani musulmi da ya roki Allah da wannan lafazin fi maradihi lokacin da yake cikin jinya 40 marwatan ya roki Allah har sau 40 ya ambaci wannan lafazin sau 40 kenan fa mata fi maradihi zalik kuma ya rasu a wannan jinyar tasa o'odiya ajru shahidin to za a bashi ladan wanda ya shahada wa in bari'a idan kuma ya samu waraka bara'a maghfuran lahu to yanzu ya samu lafiya wanda kuma aka gafarta masa amma shi wannan hadisi Sheikh Nasir dan Albani ya hukuncin cewa hadisi ne da'ifun jiddan don haka koda dai wannan aya ta tabbatar mana abin da manufar hadisin ta nuna ita aya ta tabbatar فاستجبنا له ونجيناه من الدم وكذلك ننجي المؤمن wannan ingantaccen batu ne tunda ayar Qur'ani ta faɗa ko da kuwa isnadin hadisin ya zo ta wata hanya wadda bata inganta ba to dai ayar ita ingantacciya ne sakon da take da shi ingantacce ne Allahumma illa wannan lafazin gaban ne wanda ya faɗi wannan lafazi sau arba'in a jinyarsa za a ba shi ladan mai shahada ko kuma in ya waraka ya san lafiya to zai zan an gafarta masa to wannan bai inganta ba saboda ya zo ta hanyar da bata inganta ba amma dai albishirin shine mai cewa ayat tana ɗauke da wannan saƙon da Allah ya alƙawaranta wa bayi in suka roƙe shi da irin wannan addu'ar da zannun yayi to Allah subhanahu wata'ala zai amsa musu domin ya ce wa kazalika nunjil mu'minin wa fi sahihain ya zo cikin Bukhari da Muslim min hadith ibn Abbas daga hadisin Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yarda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda al-karb manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa duk lokacin da ake cikin wani kunci wani wahala al-karb yana nufin wahala tsananin da aka faɗa la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم wannan addu'a ce ingantacce annabi na yin ta in an fada cikin wahala da kunci in ka shiga cikin wahala da kunci ita nana ta wannan annabi yana yin ta sallallahu alaihi wasallam la ila kun ga duk gabaki ɗayan ta jinjina ake ma ubangiji da kadaituwarsa kalimatul ikhlas ne kalimatul tauhid aka jinjina mu Allah ta'ala da ita. La ilaha illallah halimul karim kuma na baiwa da wasu sifat, ba abin bautawa da cancanta face Allah alhalimu wanda yake mai kawaici, cike da haƙuri, alkarimu kuma wanda yake mai karamci mai yawan kyauta. Subhanallah shi ne ko? Kuna yi tsallake? la ilaha illallah al-azim al-halim ba abin bautawa cancanta face Allah mai girma kuma mai kawaici ma'ana mai haƙuri la ilaha illallah rabbul arshil azim ba abin bautawa cancanta face Allah ubangijin al'arshin nan mai girman nan la ilaha illallah ba abin bautawa cancanta face Allah rabbus samawati sab'i ubangijin sammai bakwai wa rabbul ardi kuma Ubangijin ƙasa wa rabbul arshil karim kuma Ubangijin al'arshi mai daraja. Al-karim a nan da aka jingina ga al'arshi ma'ana mai daraja, zo karamacin kenan. To wannan addu'a ce da annabi sallallahu Alaihi wasallam yake in an fada cikin tsanani, kunci wahala shine al-karbu. Wa fi musnad al-imam Ahmad yana cikin musnad na Imam Ahmad idan mun duba za mu ga waɗancan lafuzza da suka zo wanda aka ambaci ismullahi azam ko aka jinjina wata addu'a da annabi ya ce lalle ya roƙi Allah bismihil azam to za ka ga suna ɗauke da kalma na kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da tsarkakewa Ubangiji. wa fi musnadil imami Ahmad ya zo har ilo cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ده حديث علي بن أبو طالب الله يكارى مصيرته قال علي يجي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يا كويدني idza nazala bi karbun idan wani tsanani ya afka mini an aquli to na rika cewa la ilaha illa allah alhalim alkarim subhanallahi wa tabarakallah rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin na rika faɗan wannan kenan wannan zai yaye wa mutum kunci ko yana cikin addu'o'in da ake roƙon Allah da ya ta a samu sauƙi a cikin tsanani. Kaga maimakon mutane su yi ta maganganu na abubuwan takaici da yake ta faruwa na duniyan nan, wanda ba ƙarewa za su yi ba, kuma ba iya magance su za ka yi ba, wallahi, ba za su taɓa ƙarewa ba, ko za su ƙare? Allah bai yi su nan su ƙare ba, in kaga sun ƙare kiyama ce ta tsaya. ko kuma yin annabi isa ne ya zo ya shimfiɗa adalci na iya muddar da Allah ya ce zai shimfiɗa amma kana tare da waɗannan matsiyatan bayan wahala ba za ta ƙare ba kuma yana cikin amaratu sa'a muggayen shugabanni kangararrun mabiya lalatattun al'umma dama yana cikin amaratu sa'a yana cikin alamun tashin alkiyama azzalumai shugaba shugabanni azzalumai kangararrun mabiya lalatacciyar al'umma yana cikin alama ta tashi alkiyama ya za ka yi da mutanen da suka mutum ya bugi kirje ya ce shi Allah ne iyakar ilhadi ya za ka yi da wannan jama'ar suna nan kuma ya kuma dage kansa bucaci yana cewa shi ma Allah ne kuma yana nuna ma hakan yake taka tobara a baki ababen da zai cewa aka ce Allah ya yi ɗa sama da ƙasa da suke tsoron Allah kamar za su rikice. Takadu samawatu ya tafattar na min watan shakul ardu wa takharu jibalu haddan an da aulillahi walada. Ba mana ƙasa, na ƙasa ce ba cikak wato yanzu wanda ya ce shi Allah ne ko ya ce shi sama da Allah yake. Ubuwa da banuwa wanne ne a sama ubuwa ce a sama ko haka ne ko banuwa ita ce a ƙasa to kaga ga ubangiji ne aka jingina masa banuwa haka ce yana da ɗa da wannan kwatancin aka yi an da aulir rahmani walada ai dai ɗa shine kasan ubansa to an jingina masa wannan ɗin ma na ƙasa ce sama da ƙasa lamarin sai ya rikice musu yaushe za a faɗi wannan suna neman kyakkecewa ƙasa ta rikice duwatsu su zuzzube to yanzu kuma wani cewa yake cewa Allah ma bai isa ba i ba abin da ba sa faɗa da bakin su a irin wannan duniyar ta mutu ina kuma fitintunu za su ƙare amma kai za ka samu sauki duk lokacin da kake ambaton Allah yayin da fitina ta kai ta kawo kai ka zamanto kana yawan ambaton Allah za ka samu nutsuwa ko ba za ka samu ba wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub kai za ka samu nutsuwa ai shine wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya kai sai ka kai manzalan da ka samu yaqinin da duk wata musiba ta duniya mai sauki ce a wajenka wasu sun daga hankalin su kai kuma baka ganin ta a kome ka samu sauki a zuciya a rike azkar to za a samu sauki maimakon kai ta bibiyan wadancan wai kana neman solution in wancan yayi nasa zakin bakin ka ce shi ya iya in wancan yayi kaza da kai ma ka danna kai laikin cewa ai kana ga wannan shine mafita in an yi kaza an yi kaza ina ko mafita take mafita ko ma ka rike Allah shine mafita ko ba komai in ka kasa maganin wannan kwama calar ka yi maganinta a zuciyarka kuma ka yi maganinta a sulukinka don haka kai yanzu baka ɗora wa kanka wani loto ba kuma baka ƙara wa kanka takaici ba kuma ka samu sauƙi ka samu mafaka cikin afkar shine at-tahassun bil afkar kenan Allah ka datar da mu me yau ce yanzu kenan وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال يقول أتك مسند لإمام أحمد ابن حنبل الله يمسر رحمه إمام أهل السنة daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun ai wani takaici ko wani bakin ciki ba zai taba samun wani ba sam faqala kuma mutumin yace اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي يوانا الدؤر إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه فاتيسي الله تعالى يا كور مسا da wannan takaicin nasa da wannan bakin cikin nasa wa abadalahu makanahu faraha Allah ya musanya masa da farin ciki a gurbin wannan bakin cikin da aka kauda fakila aka ce ya rasulallah ya manzon Allah ala na ta'allamuha ba ma koye ta mu haddace ba kana bala annabi ya ce i ku haddace yan bagi liman sami'aha an ya ta'allamaha ai ku dama ya dace ga duk wanda ya ji ta ya rike ta ya koye ta ma'ana ya haddace duk wanda ya je ya haddace wannan addu'a kun ji fa maganin takaici ko ga tana amma ka faɗe ta daga farkon zuciyarka tare da sharuɗan da aka gindaya tun a baya da wasu da za mu ji a gaba. Allahumma ya Allah inni abduka ni bawanka ne yanzu ka sallama. Ai matsayin ubudiyya kai yanzu Allah ya riƙe ya amshe ka a matsayin bawansa. Ai ka san matsayi ko baka samu ba? wajaje da yawa a cikin alkur'ani Allah ta'ala sai ya jinjina wa manzansa da wannan matsayi na ubudiyya kuma a lokacin da Allah ya ambaci wani abin da ya ba wa annabi wanda shi kadai aka keɓe shi da wannan kaga duk wani annabi sai dai Allah ta'ala ya aiko masa ko ba a cewa zo da kanka ko ba haka ba ko annabi Musa da Allah ya magana da shi wa kallama Allah Musa ta kalima a ina ya magana da shi na'am a ina tura sina tura sina ina take a duniya take manzon Allah kuma ba ina ake magana da shi fauka sabi samawat ka gane wajen sai ka sami tabayuni tsakaninsu an samu fifiko da bambanci tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Musa ana to kaga a wannan matsayin da Allah ya bawa annabi Isra'il da aka yi ba wanda aka gayyace shi ta kanasta sama ya je can sai shi matsayi ne da annabawan wani ma bai sama ba amma sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi bawansa kaga cikin duk sakon da aka bawa manzanni ba wanda yake qur'ani alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wala kitab alquran kaga da zai ambace shi da wannan maziya da ya bashi sai ya kira shi da abdu to haka Allah yake ambatan manzon Allah a wajajen da ya masa wato karamci ya fifita shi zai kira shi da abdu ba a ce ala rasulihi alkitaba ba asra bi rasulihi ba sai aka ce bi abdihi to don haka wannan matsayi ne idan ka yadda kai bawan Allah ne kuma Allah in ya karɓe ka a matsayin bawa wallahi ka san matsayi to shi yasa jaddada ma kanka ubudiyya kai bawa ne bawa kuma yana da yanci bakka fa da yanci kai da haka sai ashe yadda aka sarrafa ka to yanzu kai wannan submission din ga ubangiji tun farkon lamarin ka sallama masa dukkan sallamawa kace inni abduka ni fa bawanka ne bunu abdika kuma ni ba dan kowa bane kaga ba banga banga ko ba haka bane ba banga banga kai baka jin yanzu kai kana da wani matsayi wata martaba a duniya akan kai dan sarauta ne ko kai dan malamai ne ko balle a ce wai jikan waliyai kai baka ganin kanka kowa a cikin wannan lafazin fa ka sallama ma ubangiji ne ka kaskantar da kanka tabarruha kace inni abduka bawa ne kai bunu abdika dan bawanka bunu amatika bunu amatika dan baiwarka ku yangarka kai ba kowa bane ƙari kace nasiyati biyadik makurfada tana hannunka ya Allah nasiya shi ne gashin da yake nan wajen na dabba ko rakumi ko mai sunansa alfadari ko doki gashin su na nan idan ka kama ka rike to sai su zo suna sai ka tankwasa su ka rike wannan gashin bakin goshin to nasiya to kaga kenan yanzu kai ka nuna kenan a hannun ubangiji kake duk yadda Allah ya ga damar sarrafa ka haka zai sarrafa ka sai ce nasu ya ce biyar da makarkwada ta na hannunka ya Allah sai yadda ka ja ni ma bin fi ya hukumuk hukuncin ka shi yake gudana game da ni shi yake gudana cikin lamarina gaba daya hukuncin ka abin da ka hukunta shi yake gudana cikin lamarina domin da yadda Allah ya so ba haka yake hukunta akan bawansa ba adlun fiyya qada'uk kuma duk abin da ka riga ka yanke hukunci a kansa game da ni adalci ne ya Allah da haka kai yanzu baka jin wani kunci a ranka baka jin takaici baka ganin Allah ya maka laifi dan ya barka talaka baka jin takaici da dugunzuma a cikin zuciyarka saboda Allah ya baka nakasa sauran mutane kuma suna da lafiya a'a abin da Allah ya hukunta game da kai shine adalci wani inda an ba shi lafiya irin yadda zai Allah kaɗai sani to kaga Allah sai ya adalci sai ya sanya shi a haka wannan yanayin da ya san kansa kuma sai zama mai bin Allah yanzu Allah bai masa adalci ba Allah ya masa adalci to don haka yanzu mutum ya sallama ma ubangiji cewa duk abin da ka riga ka yanke hukunci a kaina cikin lamarina adalci ne ya Allah adlun fi qada'uk as'aluka bayan da ka miƙa wuya ga ubangiji ka jinjina masa to yanzu kana roƙonsa as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa lak ya Allah ina roƙonka da duk wani suna wanda naka ne duk wani suna naka ina roƙonka da shi ya Allah ai Allah ne ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha akwai wasu sunaye masu kyau na Allah irin waɗannan sunayen ku roƙi ubangiji da su to don haka da wanda ka sani da wanda baka sani ba sunayen Allah kyawawan nan ka roƙe shi ya kana roƙonsa ya Allah da waɗannan sunaye sammaita bihi nafsak sunayen da kai ne ka ambaci kanka da su yace ar-rahman 'ala al-arshi istawa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaga ya kira shi da kansa da wannan suna to duk irin wannan sunayen da ka kira kanka da su ya Allah ina roƙonka da su aw allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka sanar da su ga wani daga cikin halittarka ka koya masa wannan sunayen shi kuma ya ambata muka ji ko ma bai ambata mun ji ba amma kai ka koyar da shi to ina roƙonka da irin wannan sunayen aw anzaltahu fi kitabi ko kuma sunayen da ka saukar da su a cikin littafinka kamar irin wanda muka bada misali na alqur'ani da sauran littattafa duk sunan da ka kira kanka da shi ka saukar da shi a littafinka ina roƙonka da shi aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak ko wanda kake banta da shi cikin ilimin gaibinka kina ashe akwai sunayen da Allah yake banta da su cikin ilimin gaibin sa wanda wani halitta sama bai sani ba shine kawai yake banta ya ke bantar da kansa da waɗannan sunayen kenan a wannan gaba a ce sunayen Allah guda 99 ne ba 99 ba ne hadisin da yace inna lillahi tis'an wa tis'ina isma man ahsaha Allah ta'ala yana da wasu sunaye guda casa'in da tara. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah yana da wasu sunaye guda casa'in da tara. Duk wanda ya kiyaye waɗannan sunayen, hadisi ya ce, da aljannata zai shiga aljanna. Ana nufi ka haddace wannan sunaye daga Allahu zuwa as-sabur a cikinsu akwai wanda malamai suka ce ba suna ne na Allah ba Abu Isa ne ya kawo su a cikin hadis a cikin littafinsa sunan ɗinsa at-Tirmidhi kuma hadisin isnadin sa da'ifi ne don haka ba za a yi dokaro da wannan jerin gwanan da ya kawo ba duk da cewa mafi yawa daga cikin su sunayen Allah ne amma akwai waɗansu wanda ba sunayen Allah ba ne ko ba ana nufi cewa wannan sunayen duk wanda ya haddace su zai shiga aljanna ba ne a'a wanda ya kiyaye su haka hadisin ya ce wanda ya kiyaye su me ake nufi kiyayewa ka san sunayen ka san ma'anarsu ka san me suke bukata ka yi kuma ka jingina ma ubangiji abin da ya cancanta a jingina masa a ciki misali yanzu idan ka ce arwazzaku sai kuma kake tunanin cewa wasu bokaye za su iya bada arziki da haka yanzu tirelolinka ba za su zauna lafiya ba sai lokacin da ka je ka suka ma'aiki ko kuma ake ga cewa mataccen fa mutum ba zai same ta ba idan ba wane ya je shi wajen sai masa aiki ba ai in yi maka aiki to matar za a same ko kuma za a daure ta a gidan babu gardamar da za ta riga yi to kaga nan wajen mutum bai kiyaye ma Allah sunayen da ya jingina ma kansa ba an samu tuka da warwara kenan a wajen mutum To don haka akwai sunayen da Allah subhanahu wata'ala yake banta da su, ba su tsaya guda casa'in da tarwa. Wannan gaba ita ta nuna haka, a ista'asarta bihi fi ilmin ghaibi indak, ko kuma sunayen da kake bantar da kanka da su, kake banta da su cikin iliminka na gaibi. To ina roƙonka da irin wannan sunayen ma ya Allah, waɗanda ba wanda ya sani ɗin sai kai. an ta ji alal ƙur'an al'azima rabi'a kalbi ina roƙonka ka sanya alƙur'ani mai girma ya zamanto shi ne dausayin zuciyata mai tausasa mini mai rara shi na shi ne abin da ake nufi a rabi'a lokacin yabanya lokacin ruwa to ya zama dausayi mai tausasawa ga zuciyata wa nura sadri ya zamanto shine haske na kirjina Qur'ani ba kana roƙon Allah ka sanya Qur'ani ya zama shine mai haskaka min kirji ai Allah ta'ala ya ambaci Qur'ani ko ya ambaci kansa da saƙonsa a matsayin nur yace nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas kuma a baya yace wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur to zaka Allah shine nuru samawati wal ard ay munawwiruhuma Qur'ani da ya kawo ya zamanto to shine mai haskaka mini domin hasken Allah shine shiriya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa Allah madaukaki ya halicci halittarsa ne fi zuluma a cikin duhu ya halicci halitta sannan sai Allah ya yayyafa mata min nurihi daga cikin haskensa sai watsa mata wani abu a halittun suna cikin duhu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman asabahu min zalika nuru hitada wanda wani abu daga wannan hasken ya same shi to shi ne za ga ya shiryu wa man akhta'ahu dalla wanda wannan hasken da Allah ya watsa din ya kubce masa bai same shi ba shi ga shine fatacce ashe kenan haske daga Allah yake shi yasa ke yace waja'ala adh-dhulumati wan-nur ko da a cikin alquran cikin suratul yunus ko waja'ala adh-dhulumati wan-nur to don haka yanzu kana roƙon Allah ta'ala ya sanya alkur'ani ya zamanto shi ne wa nurar sadri eh haske mai haskakawa hasken kirjina hasken zuciyata wajila a huzni kuma ya zamanto shi ne mai kwaye mini takaici bakin ciki wa zahaba hammi ya zama shi ne mai kauda mini takaici wancan alhuznu bakin ciki alhammu takaici algammu ma ana fassara shi da takaici huzunu gammu ko uzunu hammu gammu baktu duk kalamai ne mutaradifat innama ashku bakti wa huzni ila Allah to don haka duk wanda ya wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa azhaba Allahu azza wa jalla hammahu wa huznahu face sai Allah ta'ala ya kauda masa takaicin nasa da bakin cikin da yake ji wa abdalahu makanahu faraha kuma ya musanya masa farin ciki a gurbin wannan bakin cikin faqila ya rasulullah suka ce ya manzon Allah ala na ta'allamuha ba ma koye ta ba qala annabi ya ce bala imana ku koya yan bagi liman sami'aha ay ya ta'allamaha ay lallai wanda duk ya ji ta ya koye ta Allah ya samu dace hadisi ne wanda yake sahih don haka wannan addu'a tana daga cikin addu'o'i na kwayewa bawa bakin ciki da takaici in tana cikin damuwa to karanta ta Allah ta'ala zai baka mafita a cikin zuciyar ka sassauta maka don haka mu haddace ta ko waɗanda ba su haddace ba sai su haddace وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود yake cewa ma kariba nabiyyun min al-anbiya illa istaghafa bit tasbih dan mas'ud malamin qur'ani ne yake cewa wani annabi bai taba shiga cikin takaiciwa cikin damuwa ba cikin tsanani bai taba shiga cikin wani tsanani ba illa istaghafa bit tasbih face sai ya nemi taimakon Allah wajen yawaita yin tasbihi misali kai tsaye da za a bayar kamar yadda zannun ya yi ko? wa zannun إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كاجا تسبيح يا روكي الله تعالى يا يمسا دعاك في أي كوي na annabawa Allah ce fa bihudahum muqtadih da shirye su ne za mu koyi to tunda an ce babu annabin da ya fada cikin takaici ya fada cikin wani tsanani face sai ya nemi taimakon Allah wajen tasbihi mu ma sai mu aikata haka wa zakara ibn abi dunya fi kitabihi al-mujabina fi du'a yace ibn abi dunya ya ambata cikin littafin sa al-mujabina fi du'a amma mai ta'aliki ya ce asalin sunan littafin shine mujabud da'awa to ibn abid dunya ya ambata wannan kissa an al-hasan daga hasan al-basri an anas bin malik shi kuma ya rawaito daga anas dan malik qala anas ne yake cewa kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama min al-ansar yukna aba mi'lak yace akwai wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mutanen madina ana masa alkunya da abu mi'lak wa kana tajiran shi kuma ya kasance dan kasuwa ne yattajiru bi malin lahu wa li ghairihi yakan yi kasuwanci da dukiyarsa kuma yana wa wasu mutane ma kasuwanci da dukiyarsu ma'ana suna bashi kenan imma ala sabilil mudaraba ko kuma wata kila su bashi sako yaje ya sayo musu kaya ko ya kai musu kaya ya sayar yadrubu bihi fil afat yana nausawa cikin ƙasa abdarbu fil ardi yana nufi kenan as-safar littijara wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah to abdarbu fil ardi ana yana nufi kenan as-safar musamman safar da za a yi na at-tijara wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi ko to shine abin da ake nufi nan da abdarbu din to yadribu bihi fil afat yana nausawa kamar da Hausa kenan sai a ce kana nausawa kenan sassan duniya ya shiga can ya shiga can wa kana nasikan wari'an ya kasance mai tsananin zuhudu ne ko mai kyanke ko kuma nasikan yana nufin muta'abbidan muta'abbidan au zahidan duka yana nufin nasik eh wa kana nasikan wari'a ya kasance mai zuhudi ne ko mai yawan bauta mai yawan ibada wari'an ko mutum ne mai kyankyeni fa kharaja marwatan wata rana ya fita kasuwanci falaqiyahu lissun munqani'un fi silah sai wani dan fashi ya same shi munqani'un fi silah wanda yake ya rufe jikinsa da makamai in an ce munqani'un kamar misali a ce mutumin da ya sanya hular kwano ya rufe fuskarsa to nan an ce fissila ma'ana ko ina a jikinsa makamai ne fa qala lahu sai ce masa da'a ma ma'aka fa inni qatiluk aje duk kayan da yake tare da kai ni kashe ka zan yi qala sai shi wannan bawan Allah Abu Mi'lak sai ce fa ma turidu min dami me za ka yi da jinina na me zai sa ka kashe ni a dalilin me sha'anuka bil mal kai dai ka ji da dukiyar da zaka kwace mana ina abin da ya dame ka kenan ina dukiyar ce ta dame ka kada kwace ta kawai ka tafi kala sai dan fashe ya ce masa ammal mal fali to ka sani dukiya kan aida mata wace yanzu walastu uridu illa damak ni ba na bukatan komai sai jininka ka Ƙala sai ya ce, Amma iza abaita, to amma idan har ka ƙi, dole sai ka kashe ni, fazarni usalli arba'a raka'at. To ka banni ne sallah, ina so ne na fila raka'a hudu. Ƙala sai ɗan fashi ya ce masa salli ma badalak. Ka yi duk sallar da za ka yi. Muna, muna ƙanana, wani abokinmu sai tsokani wani mutum ba a ce masa mahaukaci ba amma kuma dai mutum ne mai dan mai dan to gashi dai ranga ranga shi ba lafiya ba shi ma mahaukaci ba sai ya tsokane shi da ya tsokane shi sai mutumin ya taho ya taho a hankali shi ba dukan mutane yake ba sai ya taho a hankali kuma lokacin da gatari hannunsa da ya tafo jama'a na nan kawai sai shi wancan sai tashi sai fara sallah sai shi wancan ya ajiye gatarinsa sai zauna a gefe a jikin wani dutse yana jiransa yace in dai junan ka yin sallah babu alwala ne yace i sallar taka ina jiran ka wallahi sallah sai ta ki karewa sallah sai bata kare ba wasu manya suka zo suka sa baki aka rara shi wancan shi kuma aka masa fada muna yan safa yan sakandar to kala yace masa salli ma badalak yadda sallar da kaso fatawadda'a sai shi wannan bawan Allah Abu Mi'lak sai alwala thumma salla arba'a raka'atin sai ya sallah raka'a hudun da yace zai fakana min du'a'i fi akhir sajda amma cikin addu'arsa da yayi a sujadarsa ta ƙarshe an ƙala kaga wannan yana ƙara jaddada mana duk da dai kissa ce amma dama akwai dalili a hadisi cewa za ka yi addu'a a cikin sujuda ko ya halatta za ka roƙi duk abin da kake so bayan ka yi tasbihin da ake bukata eh akrabu ma yakunu al-abdu من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فكمن أن يستجاب لكم النبي أباد داما صلى الله عليه وسلم to cikin addu'arsa da ya asjadarsa ta ƙarshe an ƙala sai ce ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alun lima yurid as'aluka bi izzika alladhi la yuram wa mulkika alladhi la yudam wa bi nurika alladhi mala'a arkana arshik أن تكفيني شر هذا اللص يا مجيث أجثني يا مجيث أجثني يا مجيث أجثني ثلاث مرات صفة الله cikin addu'ar ta sai ya ce, Ya wadud yana daga cikin sunaye na Ubangiji, wato, ya mai nuna ƙauna, alwaddu shine nuna soyayya da ƙauna ta tausasawa to ubangiji yana da wannan sifa ubangiji yana nuna ƙauna da tausasawa ga waliyansa ma'ana majibintan al'amarinsa Allah ka sanya mu ciki ya zal arshil majid kaga sai ya jingina ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga mafi girman halittarsa shine al'arshi akbaru khalqin lahi kenan al'arshi ba duk halittar Allah ba wanda ya kai al'arshi girma yace ya mu abucin al'arshi mai girma ko mai ɗaukaka ya fa'alul lima yurid ya mai aikata duk abin da ya ga dama haka Allah yake shi ya makansa wannan kiraran fa'alul lima yurid mai yawan aikata ya kashi da siga mata mubalaga fa'alun lima yuri mai yawan aikata abin da ya ga dama in banda Allah wa ya isa ya makansa wannan kirari to ya kira shi da wannan suna da wannan jinjina sai ya ce as'aluka kaga kenan in zaka roki ubangiji jinjina masa as'aluka bi izzika alladhi la yuram Allah ina roƙonka da buwayarka wadda wato ba a musata ba a kokwantanta. Wa mulkikan da zai layo da ikonka kuma wanda ba a tauye shi. Wa bi nurikan da zai mala'a arkana arshik, ina roƙonka da haskenka wanda ya cika dukkan sassan al'arshinka. Ma'ana sama da ƙasa kenan baki da. Kursiyu ma Allah ce wasu a kursiyu samawati wal ardu ina kuma ga al'arshi. da haka an ce arkanal arshi ma na dukkan halittar ma gaba ɗaya domin sama ta ɗaya ba ta zamba a cikin sama ta biyu face ka jefa dirhami ne a cikin hamada haka ta biyu take a cikin ta uku har ka je ka zuwa ta shida a cikin ta bakwai ta bakwai ɗin ita kuma ka jefa ta a cikin kursi kamar ka ɗauki ƙwandala ne ka jefa ta a cikin hamada to haka ita ma kursiyun idan ka jefa ta cikin al'arshi kamar haka take to ya kake ganin girma al'arshi duniyar ta ba komi ba to ka ganin ya ce wa binurka allazi mala'a arkana arshi ai an gama komai tunda aka ambaci sassan al'arshi abin da yake roƙon Allah bayan dukkan wannan jinjina an taksiya ni sharwa hadha list Allah ka isar mini akan sharrin wannan barawo dan fashi yanzu me yace an taksiya ni Allah ya isa ko to dan Allah bata wadatar ba in mutum ya zalunce ka sai ka ce Allah ya isa bata wadatar ba me ya kawo tsinuwa kuma me ya kawo shi a kawo kaza Allah ma ya ai wa duk a haɗo sama da ƙasa a rikita duk gaba ɗaya me ya kawo duk wannan Allah ya isan kawai ta isa Allah ka isar mana a kansa ko Allah ka isar mana a kansu zaluncin da suka mana shikenan ja bakinka ka yi shi da yaƙi ne Allah ɗan ba isasshe ba ne? Isasshe ne. To don haka yace an tafiya ne sharwa hadha list ka isar mini akan sharrin wannan barawo ya muge ya wanda ake neman sa ya agaza a gisni agaza mini ya muge ya wanda ake neman sa ya agaza a gisni sai dai faɗa sa uku wannan a cikin sujadarsa ya faɗa sujadarsa ta ƙarshe ya yi da sallah fa idza huwa bi farisin qad aqbala sai ya ga wani mahayin doki ya doso bi yadihi harabatun a hannunsa akwai mashi qad wada'aha bayna udhunay farasihi ya sanya mashin a tsakanin kunnuwan dokinsa ma'ana yayi haka kenan ko ya rike shi ya ɗora mashin ta gaba yana nufatowa a guji akan doki ta cikin daji falamma basara da illisu lokacin da ɓarawan nan ya ga wannan mutum ya su kwano da doki da mashi a kabala na hawahu shi ma ɓarawan sai dumfari inda wannan mutumin yake faɗa anahu mutumin kuma sai ya soke ɓarawan fakatalahu ya kashe shi sun ma a kabala ilaihi sannan sai ya fuskanci shi wannan bawan Allah abu mi'lak faƙala sai ya ce ma abu mi'lak ƙum tashi faƙultu abu mi'lak ya ce sai na ce masa man an tabi abi anta wa ummi kai kowa ne ne fansa ta baba da mama faƙad adafani Allahu bikal yawm ku ga lafazin da ya faɗa faqad agafani Allahu bikal yau lalle Allah ya agaje ni yau a dalilinka yanzu waye asali ya agajen ashe mumini baya mantawa da ubangijinsa a kowane lokaci ta kowace kusurwa idan ka samu taimako asalinta daga wajen waye to kar ka manta da wannan kamar yadda daɗi idan ya zo shi ba a so ka manta kusurwarta haka nan musiba ma in ta zo tuno cewa daga Allah take shine asali ya kaddara to sai abu ya maka sauki cike rayuwa faqad agafani Allahu bikal yau lalle Allah ya agaza mini yau ta hanyarka faqala sai shi wannan mahayi mahayin doki shine Faris sai ya ce kamar da turanci night ko shine night ko shine night ko faqala sai yace ana malakun min ahli sama'i rabi'a ni mala'ika ne mala'ika ne daga cikin mutane da ai daga cikin mazauna sama ta hudu mala'ini mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta hudu da'auta bi du'aika al-awwal kai addu'arka ta farko fa sami'tu li abwabi as-sama'i qa'qa'a kofofin sama sai inji sun yi motsi sautin da za a dan ji na girgizawan abu shine qa'qa'a sai na ji kofofin sama sun yi motsi summa da'auta bi du'aika bani sannan kai addu'a da addu'arka ta biyu fa sami'tu li ahli sama'i bajja sai na ji waɗanda suke sama sun yi kuwa abbajjatu shine kamar asaiha asiyah a daga sauti sosai sai ji mala'iku sun daga sauti thumma da'awta bi du'aika thalith sannan sai kai addu'arka addu'arka ta uku faqila li sai aka ce mini hadha du'a'u makruni wannan addu'a ne ta wanda yake cikin tsanani wanda yake cikin wahala fasa'altu Allah ne kuma sai in roki Allah an yi walliya ne qatlahu a bani asamin ɗin kashewa wannan mutumin. Kalal Hassan sai Hassan Basar ya ce, Faman tawabba'a don haka bayan da ya ba da kissan nan da ya ji daga wajen Anas ɗan Malik, sai ya ce don haka duk wanda ya alwala, wa salla arbak a raka'ati, ya yi salla raka'a hudu, wa da'a bi haza du'a'i, ya roƙi Allah ta'ala da wannan addu'a, ustujiba lahu za a amsa masa, makruban kana aw ghaira makrubin yana cikin tsanani ne ko baya cikin tsanani Allah zai amsa masa ai Allah ya ce amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'ul ard a ilahum ma Allah ba abin bautawa na cancanta in ba Allah ba wane ne ai shine kadai yake jin addu'ar wanda yake cikin tsanani yake cikin bukata, kuma shi ne kaɗai yake iya kwayewa wahala, shi fa kaɗai wa ya su shi kaɗai ne, to shi yasa sai aka biye da tambaya aka ce, a ilahun ma'allah, akwai wani abin bauta ne tare da Allah da za ku juyar da fuskokinku gare shi don neman ya yaye muku musiba? Allah ɗin ne kawai. to me yasa za ku juya ma wani alhali shi kaɗai yake da wannan sifa ashe idan abu ya dame ka kunci ya ishe ka waɗansu fitintunu sun zo juya zuwa ga Allah Allah zai yi haka lamarin yake haka lamarin yake aka ce na baya ba su iya ba ai ba wanda zai tsamar da ƙasan nan daga wahala sai baba Buhari baba Buhari ya zo ya iya bakin kokarinsa kuma mutane ba a gani ba aka dinga tsine masa da shi da har ummansa ya tuma na kabar ita ma aka yi ta tsine mata albarka aka ce bai iya ba ya ba wa yara abinci a primary school duk aka ce duk ba a yi ba ya babba wa matasa kuɗi akan su yi sana'a ya ɗebo kayan aikin gona ya bayar ina rai suka je ba a sani ba duk bai iya ba aka dinga tsine masa albarka yanzu kuma sai a kawo tinubu sai ga baba tinubu shi ɗama baba tinubu yanzu ban tsine masa ba abin da ya da shi da sheyi ne ko sai sheyi ko su ma ana na ana tsine musu kuma to ba mu san yaya gaban za ta zama ba a koma wajen Allah mana tinubu zai gagari Allah ne a koma a yi sulhu da ubangiji a gyara kurakurai a roƙi Allah ya ba da mafita kuma a dinga azkar sai zuciya ta samu sassauci damuwar ba za ta dame babu babbar damuwa kaman ka rika damuwa akan damuwar da baka da solution to wannan babu damuwa da kai ta kai ta damuwa akan damuwar da baka isa ka magance ta ba in ku ka ci gaba da damuwa to shikenan sai a dame ka haka lamarin yake Allah ya samu dace to nan za mu tsaya insha Allah in Allah ya kai mu wani mako kuma sai mu dora kan wani fasali abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya tara mu cikin ladansa wanda muke kuskure Allah ta'ala ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم